إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات yawa yan uwa masu daraja ubangiji madaukakin sarki ya sake dawo da mu lokacin da muke gabatar da tafsirul qur'anul azim na babban malami al-imad ibnu kasir wanda ake mishi alkunya da abu da fida ina ga muna cikin suratu ali imran cikin yastabshiruna mun yi aya hudu ina go kamar za a iya cewa aya ta 100 da kule karshe iman da 70 a ku samu ta hakiki 100 ana rubuta ba a cikin kudi ba mun tsaya akan inna ma zalikum shaytanu yakhawwifu awliya fala takafum wa kafun in kuntum wala yahzunka zuwa karshe a wala yahzunka ne zamu tashi wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri ita ce zamu tashi innahum lan yadurru Allah shay'a ma sha Allah yau zamu tashi aya ta 175 ubangiji madaukakin sarki ya taimaka mana wajen fassara ayoyin daidai kuma Allah madaukakin sarki ya fahimta su da mu irin fahimtar da ake bukata Allah madaukakin sarki ya tilasa mana aiki da abubuwan da muka ji cikin alkur'ani mai girma kuma Allah madaukakin sarki ya sanya cewa wannan alkur'anin da muke karanta mana saurara ya ƙara mana ƙarfin imani da kuma ƙarin tsoron Allah akan nada na haka awwal babu matsala ya kafara na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن ألا يجعل لهم حزا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم Ubangiji maɗaukakin sarki ce wala ya hazun kallazi na bisari una bil kufri kada waɗanda suke gaugautawa cikin shiga cikin kafirci su bakanta mare a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai ya ji labari an ce suwa ne ai sun kwaza su abu jahal ai wane ma ya yi radda ai wane ma ya ce yana tare da su abu jahalin har abada to irin wani abin annabi yana bata mishi rai yana bakanta mishi rai Allah ya ce wala yahzunka alladhina yusari'una fil kubri wadanda suke gaugauta shiga cikin kafirci kas bakanta ma rai kas bata ma rai innahum lan yadurru Allah shay'a lalle su masu irin wannan aqida ba su cuta su da Allah da komi ba lan mun san abin da take ta'addi a ka'ida ta nahau ba yanda za a yi su cutar su da Allah guda daidai kwaya zaka inda duka mutanen duniya gabaki ɗaya wata riwaya da ta nuna za su shiga cikin kafirci su hasa addini su hasa sallah su hasa azumi zakka hajji bin uwaye duk wani abu sha'airu ta'abudiyya duk su yi watsi da shi ubangiji madaukakin sarki ta ba abin da zai rage mishi a mulkin shi duka halittotin duniya kakaf su koma kafirci kar a samu musulmi ɗaya ma Allah ta babu abin da za su rage mishi to nan Allah madaukakin sarki yana nuna manzo Allah ba ma kai ba ni ma bayyan da za a su cuta su da ni koda daidai kwazar yuridu Allah ka san me yasa Allah ya kyale su akan nacewa akan kawurci inda Allah madaukakin sarki ya ga dama ko ai da ya imani wa lausha Allahu la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahiliyin a wani gurin Allah ta manzo Allah da Allah madaukakin sarki ya ga dama yanda su abuwa jahilin suke bakanta maka rai suke bata maka rai wallahi da Allah ya hada su a bisa kan shiri ma'ana da sun zo sun bi Qur'ani da Sunna annabi kalka zaman zo daga cikin jahilai mana kaman can da Allah ta qadana alamu annahu la yahzunuka allazi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun wa laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati llah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية يتي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ما زال لك الكبات ري waɗannan mutanen waɗanda suke bakanta mare wajen kalma ta kahurci ko aikata kahurci ko shiga kahurci ba ma da kai ba suke jayayya Allah ce da mu ne suke jayayya walakin az-zalimina bi ayatin lahi yajhadun da mu ne suke jayayya Allah madaukakin sarki ya ce ka kyale sai inda na ga dama da kowa imani zai to Allah madaukakin sarki abin da yasa ya kyale kafirai kafircin sai ke tasiri a ganin irin da muke ga kamar yana tasiri ba alal haqiqa ba Allah ta yuridu Allah Allah ne yake nihin Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah ba zai sanya musu rabo ba a lahira nan mun fahimci wannan kalmar me take ni Allah ne yake nihin cewa dan ba zai sanya musu rabo a lahira Allah ne yake so kawai ya rubuta su a wuta babu yanda za su samu rabon da in aka yi au har ma'auninsu zai rinjaye jini su shiga aljanna to dan Allah mutumin da Allah yake so ya shiga wuta bayyan da za a iya shiga aljanna wani irin kokari ne zaka yi kai kuma ka ce ya shiga aljanna laysa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah to kaga ayoyi diyawa ne in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasir irin su sun kai kaman guda bakwai a Qur'ani babu wanda ya isa ya shirya su wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba mu da yanzu mu gode ma Allah da maga muna bin Qur'ani da Sunna duk abin da aka ce Allah ya ce ko Allah ya ce a aikata ko ya ba mu labari haka ga a zuciyar mu mun nutsu 100 bisa 100 to wannan ba dabarar mu bane kuma ba wayan mu bane ba ilimin mu bane kawai mu gode ma Allah wa lahum azabun azim kuma masu irin akidar masu gaugauta shiga cikin kahurci kuma bayan sun tabbata bata ne Allah ce irin waɗannan tawagal suna da azaba wadda take mai girma mun san an ce azaba mai girma shine daga cikin wannan wutattukan guda bakwai ko tara kamar yadda malamai suka yi sabani to daga ciki dole da za a sa su ɗaya daga ciki kuma in aka sa su bisa wuta hal abadan abada inna lillahi innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman lalle waɗanda suke sai da kafirci da imani kamar wata Hausa ce a Larabci su ba da imani a ba su kafirci kamar example in kaje sayan shinkafa kuɗi kake ba da ai a baka shinkafa kaga kuɗi abu ne mai kyau kuma shinkafa ma abu ce mai kyau amma yanzu da kaje sai ka ba da imani sai aka baka kafirci ma'ana sai ka ba da aljanna aka ba da wuta saboda da imani ake shiga aljanna shi kuma kafirci ba da shi ake shiga wuta kenan a Hausa kamar abin da Allah ke ni lalle waɗanda suke sai da su da aljanna a ba su wuta shine innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman waɗanda suke sayan kafirci kuma da imani kaga da imani shine ake meka kenan in ka meka kuma ka meka imani aka baka kafirci ma'ana ka meka aljanna laka an baka wuta ubangiji madaukakin sarki yace masu irin wannan aqidan Allah ce lan yadurru Allah shay'a guri ba guri ba kalmar da aka tasa ta sobi to nan abin da nake so mu gane min jihatul tafsir me yasa aka tasa wannan kalmar guda biyu min jihatul ma'ana li tahqiqi mene litahqiqi mene ma asbatu alaihi min al-kufr dan a tabbata sama cewa kafirai fa diyan da zaka yi da su wajen kokarin ka doro su kan daidai ko ka fahimtar da su ko ka musu bayani wallahi bayan da za a yi aiki da kai kawai sun yi nisa da kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a kaman mutum ne yayi nisa da yawa yana kiwon dabbobi yana musu kyala ke karki binan ke irin kyala dai na makiyayi kai kuma kana so zaka bashi sako nisan shi ya hana ya ji maganar ka da zai ji maganar ka kyalar da yake wata makan shi to ba zai iya gane sakon da kake so ka bashi ba ba gane ba yayi nisa da yawa ne mutumin da ya nace akan kafirci babu irin misalin da zaka mishi ko ka nuna mishi aya in kun lura wani irin mu'jiza ne annabi bai nuna ba kafiran maka babu ita amma sai yarda da shi ko ba sai yarda ba aba jahalin a gabansa aka kira wata ba yazo ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ta ma haza illa sihir ba ko mi bane wannan dabo kawai da gangam ne ya san cewa wannan bako ne kawai razai da shi mu yau ne muke ganin irin wannan kawai ya shi ya tsari gashi kawai tashi ta ta shi shi wanda aka gayyato kin kuma shi ya imani da shi kuma shi a ba jahilin ne ya imani da manzon Allah to wannan wai da su ne ake magana duk abin da zaka nuna musu babu yanda za a yi imani walau annana nazzalna alaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim a walau annana nazzalna ilaihim wal malaika wa kallamahum al mauta wa hasharna alaihim kull shay'in qubulan ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah walakin akasarahum yajhalu da malaiku za su sabuko su ce musu wallahi wannan annabin abin da ya faɗi muku gaskiya ne kuma mu da kuke ganin mu mala'iku ne in ba ku bi shi ba za a sa ku da shaida ɗaya kenan ko na biyu kuma matattu na cikin kabari da wanda ya shekara dubu da ɗari uku ɗari biyu za su taso daga kabari su ce wallahi mu da muke cikin kabari mu ne kat kun ga azabar da ake mun kun ga wahalar da ake bamu da za a bamu dama yanzu ma da mun musulmata to tunda ku yanzu haka kin bata kasance ba gare ku ko bi daga bata za su yi kai kawai da gobe in mu za a rena wayo Na'am.
Allah ce ma kanu li yu'minu wallahi wannan abin da aka nuna musu ba su zama ta ba za su yi imani illa an ya sha Allah idan in Allah ya ga dama Okay.
Allah madaukakin sarki ya kadartar da mu to wannan litauki da ma'ana ne kamar yanda Ustaz Isa ya ce lan yadurru Allah shay'a waɗanda suke sai da su da imanin su a ba su kafirci Allah madaukakin sarki yake cewa ba su cuta su da Allah da komai ba walahum azabun aliyam kuma suna da azaba wadda take mai radadi na
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب محين na ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب mm.
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Ubangiji madaukakin sarki ce wala ya hasabanna alladhina kafaru kada waɗanda suka kafircewa Allah su yi tsammanin cewa annama numli lahum khairul li anfusihim lalle jinkirin da muke musu cikin jin daɗi da rayuwa mai kyau da kuwa da asulba shine cikakken iko da karfin jiki da lahiyar jiki da karya inda babu gaba kada su yi tsammanin cewa wannan jinkirin da muka musu fa alheri na gare su innama numli lahum liyazdadu isma kawai muna jinkirta musu ne ma'ana muna ba su dama ne kawai don su ƙara zini a kan zini da ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzarin lazina yudillunahum bi ghairi ilm Allah ta'ala sa'a ma yazirun wa la yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim wa la tus'alunna aw takra'al wa la yus'alunna amma kanu yafitarun Allah madaukakin sarki ya kadar da mu ubangiji madaukakin sarki ya ce muna jinkirta musu ne kawai don su ƙara zini a kan laihinsu su ƙara laihi to nan za mu gane a nan to me cutar da take shafar su da Allah ya kyale su suke kawurci suke kashewa mutane suke kwata mutane dukiya suke azabta su da mutane suke sayan irin gidan da suka ga dama da abin hawa da matan da suka ga dama wai a nan abin da nake so mu gane me ƙarin cutar da Allah ya kyale su kamar wanda za ta kasance a kansu gobe kiyama ayyaka kalimatul hasar innama kawai abin da yasa muka kyale kawarai a rayuwar duniya kuke ga kamar sun yi kowa jin daɗi sun yi kowa ƙarhi su ne masu ego su ne masu faɗa a ji kawai ba komai bane yasa kawai dan su ƙara zini in ba dan dan su ƙara zini ba da ai dai Allah duka kawai za a wayi gari yau alani shi ko Mm.
ko washe gari juma'a a duniya duka Allah zai kashe duka wuri kawai musulmi kada yin kada za mu yi sabar to abin da yasa Allah ke kyale su dan su yi to kuma anan wai meye natijar da zamu samu na ƙarin bala'in da yake tattare da su ai su daɗi suke shi ku gane ko da a cikin mu na musulmi mutum ya shiga halin rayuwa ya ga kullun kawai gaba ne yake ci ai shi kawai shi yake gangara ce ya samu to kuma ai al'amarin ba haka da yake Allah ka tartar da faɗe to nan ina so mu gane ne wai wata cutaswa ce za ta tattare da su wai dalilin jinkirin da yake musu shine nake so na nazini to kuma banda nazini akwai wani fiqh hukuma da eh wa wa wa yazaru bi dugu yani bi amma wannan bane bari mu hadi eh na'am na'am sai jika kare shekarun da za su an bu kuma cewa ubangiji yana da wata ka'ida awan laihinka shine awan zinihinka yanzu example Allah ba su shekara ashirin to ina bakin iya irin bannan da suka yi ta shekara ashirin shi ya kasan bayan zalimci kawai wani azaba da ita ce zalimci to in ya ba su shekara talatin ai wannan talatin ya kun san su a rayuwar kafir ai babu alheri to yanzu shekara ta karu ko ba ta karu ba to tun da shekara ta karu kuma me zai karu zini to in zini ya karu me zai karu azaba to ina wannan karin lokacin da ya ba su to example yanzu da za a ce za a sa su gidan wuta na daya to in ya ba su abantaji ta biyu na biyu in ya ba su ta uku na hudu ne kana ji har akai karshen martaba ta wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira gwargwadon yanda Allah ke ba kawuri damal moriya kuma gwargwadon da azabar shi take karuwa kaman ka iya ta karuwa an bazo ne a yanda ubangiji yake kwatanta mutuwarsa ta yi alheri da rayuwarsu saboda da koyaushe wasu ƙara rayuwa azaba ce take karuwa Allah raba mu da kawurci kai kawurci ba kayan kirki bane ubangiji madaukakin sarki yake cewa ma kana lahu li a ban fasara ba walahum azabun muhin go Na'am.
kuma lalle har da suna da azaba mai walakantaswa azaba ta walakanci ba wanda ya san irin yadda Allah zai walakanta su gobe kiyama hi Allah kawai ya sani Allah raba mu da azabar walakanci ma kana lahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi ubangiji madaukakin sarki bai zamanto ba zai bar mummunai a bisa kan abin da suke kan shi to me alama antum alayhi wannan antum alayhi kin me antum alayhi a wata ta ce kadi ya adamu ma antum alayhi na addini masha Allah addini ko kace al-islam ko kace mene addini hatta ubangiji madaukakin sarki bai zamanto ba zai bar mummune akan abin da suke kan shi kawai a kyale ka kawai ka rika addini sallah azumi zakka shekara guda lahiya lau shekara bi lahiya lau babu zazzabi babu ciwon kai wani barawo bai ma basata a gidan ku ba kuma ma bashi ne a bai ba haka kyale ka haka ina za ka ne kana da imani eh dole ne haji mai kenan e kaman kenan ka iya cewa yana fasara alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ce wannan bayyaye yanzu su mutane suna tsammanin cewa kawai dan sun je sun yi imani a kyale su an yarda kuma ba a jarrabe su ba Allah ta bayyaye wa dole ya jarrabe ku da haka yan uwa kenan duk musulmi wanda yake sallah azumi zakka da duk wasu sha'airun ta'abbudiyya ya san cewa Allah ba zai kyale ka haka ba kuma ita jarrabawa Allah yana bin gwalgwadanka yadda imaninka yake akwai jarraba da in aka wa Musa to in aka wa awwal awwal bai iya bacin yawa jarraba da kafir da zai to ya maka gwalgwadon yadda za ka iya daukewa shi ma irin jarraba da aka wa Musa to da za a musu jarraba wani kuma shi ma ba zai kai labari ba shi ma kafir cewa zai ko gani jarraba wani ma Allah yana maka ne gwalgwadon wanda imaninka da hankalinka zai iya dauka saboda abin da ake tsoro kada je wajen jarraba wani kuma ne da wannan ne zaka ga wasu masu karamin imani a masu karamin jarraba kuma ya su kafirci idan ma kafirci alkulura iri biyu ne akwai attarkul kulli akwai attarkul ba'd akwai wanda shi kafirce wa shi kawai da baki ne zai rika jaji an kawai an tsane mu rannan ma ni an mana sada yanzu ma turki ya dada mata eh waye ka digire turki ka mata waye kace ma turki sadar da aka maka waye turo ma bara da waye aka game baki aka turo ma bara jarrabawa ce aka maka kawai kace inna lillahi an huta gurin wannan shi ba kafirce bane ko ka gani kaman anan kaman wani bangare ne na rashin yin imani da kaddara ina wannan ladan da zaka samu na sada da ladan mutuwar tumkiyar ka ko akuyar ka duka kayan asara ya tafi a banza akwai wanda shi kuma saboda tsabar jarraba duka ma yi wasa sallah kai kuna mamaki ba jarraba da aka mishi yanzu shi wannan ai in ba kuma ce ba da aka mishi jarraba kawai da baki kada yake jaji ya ba da ladan shi ko shi kuma wannan in aka mishi duka ma ya ce wa in dai har muna sallah muna azumi muna bin uwayenmu muna aikin hajji kuma aka zo ake musata ko in mun nemi baka bin wasa mu ko birebe ko nayi ina da diplom nan da diesel har yanzu na kasa samun aiki kai an kiba ayin salal ma an hasa to akwai irin su suma kar ku yi mamaki to kaga abin da yasa kiran Allah yana maka jarraba ne gwalgwadan ma wai karin ka ne to ina an ma jarraba gwalgwadan karin ka ka kasa ci to ina an aka ma wanda kai karin ka to dan Allah ku diba ku gani to Allah ya ce kasancewa fa Allah madaukakin sarki ba zai bar mummunai ba akan abin da suke kan shi na addini hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib hal Allah madaukakin sarki ya tattamce sarkakekke da mummuna ma'ana wanda yake da imani na gaske da kuma manafakai da wanda su ana tsayiya ne a halin daɗi amma daga an zo mene halin wahala sai su ja da bai wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairu niqma annabi wa in asabatuhu fitnatu ninqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusranul mubin daga cikin mutane akwai wanda ke bauta ma Allah akan shakku shine ala harf ala shakk idan aka yi kadari alheri ya samu sai ƙara tabbata akan abin da yake kan shi in aka samu sabanin haka ya ce to ai daman daga can muka zo eh juya baya da gudu to kaga in har addini ko ya zama to kawai in ana jin daɗi ne za a bi shi in mu ya ta zo a goce mishi to kaga ai da mutane da yakwai da su kai ba labari to Allah raba mu da irin wannan dabi'a wa ma kana lahu li yuqili akum alal ghaib Allah madaukakin sarki bai zama to ba dan ya tsinka ya su da ku ne akan gaibu ma'ana Allah madaukakin sarki bai zama to ba yayi ku ne kawai dan shi ke nahi a ɗau abin akan gaibu tunda shi gaibu Allah ne kada ya sani ku ba ku sani amma Allah madaukakin sarki he ya nuna wata alama wanda ku kanku za ku gane a cikin ku wanda bai ba imani amma Allah in ya ga dama sai a ce in jarraba nan mu lura abin da Allah ke ne ma kana lahu liyubili akum ala al-ghaib a tsarin Allah ya an ya jarraba bayan shi Allah ya san ko babu jarraba ya san masu imani na kirki da wanda ba na kirki ba to amma yanzu wai ku wanda kuke tare da su wai in ba a nuna muku ba alama ko gane ba tare ba suke da ku wai kuka ga cutar karuwa za ta yanzu in tambaye ka dan Allah mutumin da kuke tare da shi yana cutar ka baka san ba da cewa yana cutar ka da wanda ka san shi wai cutar iri ɗaya ce ko tana canzawa ka gane mutum manahuki ne wata hiyar da zaka yi da shi da kuma baka sani ba wai iri ɗaya ce tahiyar to da gangam ne Allah madaukakin sarki yake aikowa dokoki ka lura dan mu da kanmu mu gane in an ce ayi ya kaga wasu sun yi wasu ya su yi wanda suka ki yanzu me za mu fahimta kaga ashe munafukai ne mu kuma da muka yi ba masu imani ne kaga ba za mu ba su confiance ba shi Allah madaukakin sarki ko an yi jarraba ko ba a yi ba wala qad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mu ne muka halitta madan kuma mun san duk abin da ranshi take saka kahin ya aikata ko kahin ya faɗa shi wajen Allah ya huta maganar jarraba a yana jarraba ku ne dan wasu daga cikin ku su gane ku ba na girgi bane kar ku dauka cewa wai jarraba da Allah yake wai dalilin shi ne yake ina so mu gane cewa kal wani ka san wani zai iya fahimtar Allah kamar yanda akwai su akidodi wanda a makaranta kar kuma nan da wata mun yi bayani akan su wanda suke cewa wai inna mina shay'i kai amana abin yau ni gare shi inna mina shay'i wa hatta Allah azza wa jalla lam ya'lamuhu illa ba'da wuqu'i dan Allah mana wai daga cikin wasu abubuwa akwai wanda hal Allah ma kanshi bai san su bai bayan sun afko ne tukun daga baya yake gane su yanzu da Allah wanda yake da irin wannan aqida da ya nuna cewa ina wannan ashai yake wani abu yace ko to wannan wani abu ma halitta shi wai mu a aqidar mutum musulmi akwai wani abu da ba Allah bai halitta kaga kace inna min ashai wani abu shi ma Allah zai koma a to in tambaye ka aqidar mu na musulmi duk abin da ka gani a duniya in dai ba Allah bane to Allah yi shi ko ma menene kawai in dai ba Allah bane to Allah yi shi wannan aqida ne na ahli sunna da duniya gaba ki daya duk abin da ka gani a duniya da abin da ya baka mamaki da wanda ya baka mamaki da wanda ya burge ka da wanda baka san shi ba da wanda ka sani in ma menene kiyashi tururuwa naka waye in ma me ka sani Allah ne halitta shi to kaga da wannan aqidar menene kaga zahiruhu kufur bayyanan shi da kafirci ne daga cikin wasu abubuwa wai akwai abubuwan da Allah ma kanshi bai san su ba wai he bayan sun abu ko kaga sun bayyana ta kwan Allah yake gane kaga kenan misalin me suka wa Allah misalin mu yan adam kama akwai abubuwa da yabu misali bai sun bayyana ne daga bayan ne ta'ala Allahu an zalika wa ma kana lahu li yuqliakum ala al-ghaib Allah madaukakin sarki bai zamanto ba dan ya tsinka su da ku ne akan gaibu walakin Allah ya ji tabi min rusulihi man yasha dai Allah madaukakin sarki yana zabar daga manzannin shi ne wanda ya ga dama a cikin manzannin Allah Allah yana zabar wanda ya ga dama ya turo shi yayi wa'azi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtaru ma kana lahum khiyara subhanahu wa ta'ala amma yushrikun a wani gurin Allah madaukakin sarki ta Allahu a'lam ay fi yaj'alu risalata sa yusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah wa azabun shadidun bima kanu yamkurun a wani gurin Allah ce mene Allahu yasuka fi min almalaikati rusulan inna Allaha sami'un basir Allah madaukakin sarki shine yake diba a mutane wanda yahi kowa kyaukyawar dabi'a yahi kowa sifatul kamal yahi kowa tsoron Allah eh ta ce he zaba he mai dashi annabi kuma ba taro bane yake awa wani ko kar a mishi Allah baya neman shawara a wajen mala'iku shi da Allah ka hinya abu to wani abin in yayi shine ya hidata ya fiye da kowa muna da tabbas cewa Allah baya kuskure nasosin alqur'ani sun ka cewa Allah baya mantuwa kuma baya kuskure kuma da za a ce mama Allah yana kuskure ai ka san tatsin ne saboda da Allah yana kuskure ai da duniyar ma duka ba za ta zama na ba to Allah ka daratar da mu to wannan duka Allah yana nuna mana cewa duk abin da Allah ya shine daidai abin da yake kan mai imani kawai sallamawa da yarda al-istislamul kulli fa aminu billahi wa rusuli kawai ku yi imani da Allah da manzannin shi alkutin mun yarda da wannan annaba ba mu yarda da wannan annaba kamar yadda wannan akida ce ta Yahudawa da Kiristawa mu akidar mu wanda manzon Allah ya kora mu karshen suratul baqara la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu bin mararrabe a tsakanin ɗaya daga cikin manzanni mu ce mun yarda da wancan ku mu yarda da wannan mu mun yarda da kowane annabi Allah madaukakin sarki ya katartar da mu wa in tu'minu wa tattaqu Allah ta inda za ku yi imani da Allah wa tattaku sannan ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin shi fa lakum ajrun azim to lalle kuna da lada mai girma tafsiri ya huce wancan satin da ya huce duk inda kaji an ce ajrun kabiyyan ko ajrun kariyam ko ajrun azim me ake ne aljanna wannan tafsiri ya huce na'am awwal
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم نعم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير Ubangiji madaukakin sarki ce wala ya hasaban allazina yabkaluna bima atahum Allahu min fadli kal wadanda fa suke yin ruwa su yi tsammanin daga irin abin da Allah madaukakin sarki ba su daga farala huwa khairul lahum su yi tsammanin cewa wai wannan rowar da suke alheri ne a gare su ka san duk mai rowa yana da wasu manuha guda biyu ban san ba ko kun gano su wasu manuhohi ne guda biyu mai rowa yake da duk mutumin da kaga yana da rowa wannan manuhohin guda biyu yana tare da su ko ya ce ma ya da ko bai da ƙarya ce yake maka nassun qur'ani da hadisi ya tona musu asiri me wannan manuhar tashi guda biyu na kuɗi shi kare ayo.
yawa ka samu manuha guda na biyu kuma Baya bada zai karu.
Me- Baya na.
bada kenan, in baya badawa, na yana nan.
na in yana bada mini Zai taru.
na gobe da ba Yana bada manuhohin a lele suke magana ce in yana badawa zai kai in kuma bai badawa Zai taru.
kudin shi kullum zai rika hawa sama duk wani mutum mai rowa ko waye shi ko malami ne kada wani ya maka ya cika da mali ka san masu rowa iri iri hala malamai ma akwai masu rowa Na'am.
kada ku dauka wai jahilai masu kudi wallahi kuma kuma kun san sai dai ku koyi Na'am.
hala malamai akwai masu rowa to duk mai rowa Qur'ani ya tona mashi asiri shi a jin shi in yana bada kudin shi zai kare in kuma baya bada kuma kudin shi mene baya kare ba bayan kuma mun tabbatar cewa shi arzikin dukan shi ma ba wayo bane ba dabara bane Na'am.
kawai hikima ce ta Allah Allah ne yake ga dama mene ya bada arziki mun tabbatar su da wannan aqida ne na Qur'ani da Sunna to shine Allah ce wala ya hasabanna allazina yabkaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum kada waɗanda suke ruwa ku dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na barala shi kaga ya ba su ko ba magana ba nan ma ya nuna mu cewa ba neman su bane ba dabara su bane bima atahumullahu ba neman naka bane ba dabara ta gaba ba musufi manajibiha ya ga tani wa kulu min rizqi ku je ku yi tahiya cikin sassan ƙasa ku nema kaga ba ce ba neman naka zai samu haka ce kuma ku ci daga arzikin shi kaga ce ba neman naka bane zai baka in Allah ya ga dama ya kaddara ne zaka samu amma in bai kaddara ba ko ka neman ba ka samu kuma nawa mu gani wanda suka fita kasuwa ba su yi ba cinikin ko bi kaga ai an yi riko da sababin ko amma kuma saboda Allah bai kaddara ba zaka samu kuma baka isa baka samu to ya kamata masu ruwa su gane haka kar su yi tsammanin cewa huwa khairan lahum wannan rikewa hannun da suke da rol wannan da suke alheri ne a gare su bal huwa sharrun lahum Allah ta a a ba alheri bane a gare su wallahi wannan ruwa sharri ne a gare su sai yuqawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah da sannan za a rataya musu abin da suke rowa da shi bihi min almal No.
min jami'il mal No.
daga wannan dukiyar da suka tara suka hana zakka bisa taimaka ƴan uwansu na kusa bisa taimaka masu karamin ƙari bisa taimakawa marayu matan da mazajensu suka mutu lattijawa tsayi duk bisa taimaka musu kawai ake tara kuɗi ana lissafi ina da gida kaza ina da karurruka kaza mota kaza gare shi ya ka ƙarin lissafin ka mutu ka iske Allah ya maka lissafi kai No.
ubangiji madaukakin sarki ya ce yawmal qiyama sayudawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama da sannu za a rataya musu irin abin da suka yi ruwa da shi a ranar tashin kiyama walillahi mirasu samawati wal ardu lalle na ga ubangiji madaukakin sarki ga gadan sammai bakwai da kasai kana me ake nihi da gado eh me ake nihin gado na Amma shi zai gaji kayan shi.
eh na baka baki ne arziki maganar maganar dukiya ne ake No.
walillahi mirasu samawati wal ard arzikin samai bakwai da kasai bakwai duk mallakar Allah ne No.
ana so a nuna ma cewa ba naka bane No.
a da bakka da zir aka yi ka daga baya ya baka yome za ka rika tsoron kuma in ka bada zai kare da kana kuma ka samu Mm.
wani abu ne wanda da aka yi aiki da hankalinka da kawai abubuwan da kake hauka ce kake duk wanda za a aiho a yaji aiho shi ina kudin yake to wannan riga wanda za a sama na sutura fa uwayenka sun saya maka kuma a halin da baka ma san ba inda kake kuma yanzu kai ne ka girma ka waye kai kudi wai wai kuma kake nuna cewa wai kai ka san zahirin kudi wai in kana bada zai kare kuma in baka bada kudin ka zai taru ka mance cewa da aka ihe ka zira aka ihe ka saboda Allah wannan ma abin lura ne to da wannan ne Allah ke mun gode ce wallahi mirasus samawati ga da su duk abin da yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai ba ma kudi ba ko ma menene to Allah ne yake gada shi wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki dangane da abin da kuke aikata mai ba da labari ne nan akwai hadisi guda wanda ya kamata mu ga wanda al-Imam al-Bukhari ya gashi Na'am.
yace ma min yawmin taqulu fihi shams babu wata rana wanda rana take dulluwa illa wal malakan sai akwai mala'iku guda biyu ɗayan yana can ƙarshen gabas ɗayan yana ƙarshen yamma shi ɗayan abin da yake cewa na ƙarshen gabas Allahumma a'ati munfiqan khalafan ya Allah duk wanda yake badawa to kamar yi mishi da gaugawa ma'ana duk mai bada ya Allah ka haɓaka duke shi waya ƙolo la'akar wanda ke ƙarshen yamma yana ta Allahumma a aɓi mumsikan talafan ya Allah duk wanda yake riƙewa ka rika turo mishi asara da Allah malaka da wannan mala'ikan kullum ha wannan da kullun ne ba wataran wataran ba tunda aka halicci duniya ma wannan mala'ikan guda yana can ƙarshen gabas inda rana take dullo shi kuma ɗayan yana inda rana take fada shi wannan na farko abin da yake ta Allahumma a'abi munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'abi mumsikan talafan daga nan hatta shi kiyama dan Allah malam kariba ga mai rowa ka ji fa mala'ika sukutum Allah ya dauka dama ya san da zaka yi rowa kullun addu'ar da yake ma Allah sa dukiyar ka ta watse kuma ku lura dan Allah wa masu rowa dukiyar ta tana watse ko ba ta watse in kun lura in ka lissafa masu kuɗi goma to a wannan goma da kyar zaka samu masu kuɗi biyar sun mutu da kuɗin su eh ka samu sauran kayan su mutu duk ya sun talauce kayan su mutu wani abu ne wanda yake waƙi'iyya ko da amurya za ku iya kawo misalin likadiya in ka lissafa masu kuɗi goma za ka samu a wannan masu kuɗin goma masu kuɗi uku ne za su iya mutuwa da kuɗin su ina fatan kun fahimta bakwai kin wannan dukan sai bayan sun talauce da dukan suke mutuwa ina kuɗin nasu yake ya watsi me sababin watsewar shi rowa to da haka yan uwa mu kiyaye cewa duk wani abu da muka samu na rayuwar duniya bangaren kuɗi ne ko wani gidaje ne ko wasu motoci ne ko kaddarori na kayan gona wala kalma ɗauka cewa wayan mu ne ko yawan sawa taki ko iya noma ko tsaye kakkarewa gona wala ba shi bane kawai Allah ne ya ga dama ya baka da haka kai kuma hudda haƙƙin Allah in dukiyar ka ta kai zakka a nisabi ba da in ma bata kai ba i ihsani saboda shi ma ihsani yana ƙara haɓaka dukiya yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ba Allah yana shahiwa albarka a dukiyar da ake riba kuma yana bunƙasa da dukiyar da ake bada zakka ko kuma ake bada sadaka dan Allah Allah madaukakin sarki ka dartar da mu yaqulu ta'ala li nabiyhi ubangiji ko da yake mun ce zamu yana kaman bayi ne mako na'am summa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ce ma kana Allahu ta inda kai bayani ma kana Allahu liyazara ko da yake muna san samayi bismillah kai kara mun ji ma bai ba ayoyi نعم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء نعم.
سنكتب ما قالوا وقتلهم أم وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد مالك قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا سفيان أن جامع أن أبي وائل أن عبد الله إن أنت أن أبي وائل كما أنت أن عبد الله تو أنا عبد الله جل kaga lalle akwai aiki ba to duk inda kaje riwaya aka ce an abi wa'il aka ce an abdullah kuma ba ka ba suna ismu zahir to abdullahi ibn mas'ud ake ne ku kiyaye shi abi wa'il ya lazamta abdullahi dan mas'ud wajen riwaya kamar a kashi 100 kamar yadda ibn hajar ya faɗa to gomiya tara da tara a wajen shi ke karɓar riwaya ka iya samun kashi ɗaya ya karɓa a wajen wasu dan wannan ne ma in an zo mutsalakan aka ce an abi wa'il kuma aka ce an abi wa'il aka ce mai an abdullahi to wani abdullahi ya gani kalka ce abdullahi dan abbas kalka ce abdullahi dan umar kalka ce abdullahi ibn amr abdullahi ibn mas'ud ajali dan haka kenan ku kiyaye duk inda ka janta an abi wa'il a riwaya ta hadisi sai aka ce an abdullahi aka jani ba ka ba ismu zahir to ibn mas'ud ajali shi kuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana shi kuma ya samu daga annabi mai tsira da amincin Allah shi kare tabbata a gare shi na tamamin abdin la yu'addi zakata malihi babu wani bawa wanda bayya ba da zakar dukiyar shi illa ju'ila lahu shuja'un aqara ya Allah madaukakin sarki ya sanya mishi wani maciji wanda ake ce da shi shuja aqara nan kin shi tsakiyar kanshi duka babu komi saboda tsaba da dai ya tabahu yana bin shi ya firru minhu yana fama ya guje mishi wa ya tabahu kuma yana bin shi fa yaqulu ana kanzuka yana ce mishi ni ne taskal wannan taka ana kanzuka ni ne wannan taskar da ka boye ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله سنا عبد الله دم مسعود ya karanta saboda gaskanta abin da ke cikin littafin Allah sai yudawquna ma bakilu bihi yawmal qiyamah wannan dukiyar ta ita ce za a masala ta kaga ne a narka ta a wuta a kwata mata ta kaman katan maciji ya zo shi da kan rika saranka yana ta ana maluka ana kanzuka ana kanzukan lazi kan nazita ne haka zai rika ma azaba har lokacin da Allah madaukakin sarki ya hana shi ma azaba wannan wasu matabu ne a gaba ne za a ma azaba kar ka dauka wannan wai wuta ce aka saka wannan duka wannan kawai wannan kaman bisa cikin lissafi ne lalle ku lalle akwai aiki kaza na'am yake cewa laqad ita ce ko laqad kuna zalike sami Allah Hmm. laqad sami Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aganiya tabbas Allah madaukakin sarki ya ji fadar waɗanda suke cewa lalle Allah madaukakin sarki talaka ne mu ne ma wadata dan Allah in ba yahudawa ba da rashin kumiya da rena Allah yanzu mutum dan adam zaka iya bude baki ka ce wai Allah talaka ne wai ku ne masu kuɗi wai mutum dan adam ma yau ina ga ko ubanka yanzu ka ce mishi talaka ne kane mai kuɗi ba Allah ba Allah ba. yahudawa kaga da wannan ne Allah mai madaukakin sarki ya nuna mu cewa duka a halittoti babu wanda suke kan gare Allah kaman yahudawa jiwa inna Allah faqirun wa nahnu agniya kuma su ne suke tahaddudi yadullahi magalula wa qalat al yahudu yadullahi magalula yahudawa suka ce hannun Allah a kulle take magalula ta ji kalmar wa ana hau bai kamata ba a dora wa Allah hannun Allah a kulle take in an ce magalula na wadi ba a hada hannunka duka guda biyu a ɗarme su da igiya tab ta yadda kai ba za ka iya sintiya ba hannunka da ya kare amfani da in an sintiya wai saboda tsabar ruwa wai yadda za a kwatanta mutum wa wai shi na aka kwatanta Allah wai Allah ai ba karamin marwaci ba ne saboda me yasa wai ba wani a hana wani to ku yadda kuka kwatanta shi kowa ma ba a ba a yadda kuka kwatanta shi in tambaye ka wanda ya zama to magalulu ya dani to idza kana yuridu an yu'diya faman allazi yu'di wanda aka dare mashi hannu guda biyu kuma yana so zai yi kyauta to wai zai ba babu to haka sai kwatanta Allah kuma banda wannan tashabbuhin da suka mishi da matan shi ma kafirci ne mu a sunna tashabbuhi ne suka mishi da matan saboda kaga yanda suka kwatanta Allah hannu ɗaya ma suka nuna ma yadullahi ba yadanillahi ba yadullahi magalula Allah ce gullata aidihim ya Allah biyo su da kalmar da ta ce walu'inu bima qalu yace Allah an ce su dangane da wannan madar da suka yi to banda wannan kabbar da suka yi kuma ga kabba ta biyu laqad sami Allahu qawlan lazina qalu inna Allaha faqirun tabbas Allah ya ji waɗanda waɗanda suke cewa Allah talaka ne wa nahanu agani ya mune mawadata wai law anna Allah ta'ala ganiyun maqata raba alaina ko kuma maqata rabbana da Allah madaukakin sarki mawadaci ne ai da benin ba bashi a wajen wai ka san inda Allah kita man zallazi yuqridu Allah qarban hasanan fa yudaifahu lahu ababan kaseera wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un wai wannan neman bashin da Allah madaukakin sarki yayi da neman ramce da yi wai suke daukan cewa kaman Allah ne za a ba ramce to yanzu ba haukar dan adam ba yanzu in ma aka ce wai zuciyarka ta dau cewa Allah ya nemi ramce to wai yanzu zaka ba Allah ramce ina ne zaka ganshi gaba shi wai dan kasancewa kai kanka ka san iskanci ne ba wai dan abin da ake nufi bane kawai to ka ji daman sun ce wai da Allah madaukakin sarki mawadaci ne ai da bai nemi baramce a wajen mu to shi kuma abin da Allah madaukakin sarki yake ni bittifaqi kullun ulama dukkan malamai na tafsiri da na hadisi da na biyu suka ce abinda Allah ke ne wa zai taimaka wa mai karamin ƙari ne kuma ya rufin ya mishi rububbuka masu yawa yanzu kai da zaka taimaka Allah yau aina kake da zaka taimaka Allah baka da bai baka walillahi khaza'inu samawati wal ardi zuma kauce walillahi mirasu samawati wal ardi dukkan taskal ko ne a wajen Allah yake ya za ka taimaka mishi ya baka abin kuma ka bashi in ya ga dama duka ya kwace na hannun naka to dai wannan dai kawai rashin kumiya ne da girman kai da kafirci na Yahudawa Allah madaukakin sarki yace sanakatu ma qalu da sannu zamu rubuta abinda suka faɗa a lauhil mahfuz an ce sanakatu amma wa qad wa qad kutiba kada ku mance hadisi ya huce a karatun da muka yi nan da kaman wata uku wata hudu tunda ubangiji madaukakin sarki halicci duniya ya bawa mala'ika ya bawa qalam uzini ya rubuta mene duk wani abin da zai faru kuma kar kuma sai bayan an rubuta ne tukun suka zo ki kuma suka faɗi magana kaga dama an rubuta a lokaci kaza za a tura su wani annabi kaza kuma za su ce mishi kaza kaga dama an rubuta a dawul mafuz amma me yasa Allah ce masa na katubu ma galu dan Allah yana so nuna maka cewa hukuncin yana tabbatarwa cewa duk abin da ka faɗa za a rubuta a yanda zaka gane amma haka san cewa an rubuta sanan ka tubu ma galu da sanan zamu rubuta abin da suka faɗa wa qatalahumul anbiya bi ghairi haqq kuma ga wani laihi na biyu ma basu da aiki he kashewa annabawa ba tare da wani abin da ya cancanta su kashe su ba suna kisan kan annabawa an ce yahudawa sun kashe annabawa wajen kusan 43 ko da hudu ba annabi sokoton mai zo ce aba Allah a bauta ma Allah shi da kada hada mishi abokin tarayya su ce kai kin banza yau shi aka yi kama su yanka shi yadda suka kashe 40 da ɗaya a wata ruwa da karku man ce mun yi ta ibnu hibban mun kawo wajen dubu wani abu ma dan kar mu koma baya wa naqulu kuma sai mu ce masa nan zo tashin kiyama zuqu azabal hariyaka ku dandana azaba mai kona su ku dandana azaba mai konawa ko ka ce azabar kuna zalika abin da yasa irin waɗannan mutane suke irin wannan kafa bai ko kuma ka ce zalika da miri zai kuma wajen mene zuqu azabal hadi abin da yasa Allah zai hodi musu wannan maganar bima qaddamat aydikum saboda abin da hannunku ta gabata sana laihi wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid lalle Allah madaukakin sarki bai zaman to ba me zalimtal bayuni to nan me yasa da aka zo jawabu shar aka ce bima qaddamat aydikum bayan kuma in mun lura da kalmomin na baya ba wai hannu bane kadai yayi laifi har baki ma yayi laifi kamar anan wani fiqh za ku gano awal zalika bima qaddamat aydikum ba ta ba ne wa alisinatikum tukan ace kuma wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid kusan cewa wannan azabar da Allah ya muku shi Allah ba ne zalimta albayi bane a aljaza'u min jinsil amal fa inna ma yujazikum bi amalikum kawai Allah yana saka muku ne da aikin ina son ku gano cewa me yasa ba aka ba waccan kabbar da suka yi da suka ce wai Allah talakka da su ne mawada a jawabu shar kamar me kuke iya ganewa kamar kake annabawan yaƙi na'am abu maganar wata na da muni laihi akan mutum kuma da laihin da kawo Allah kun kankanta shi to laihin da kawo Allah ya yi girma daga wanda kawo mutum inda duka mutanen duniya za ka kashe don ka gaya Allah magana ɗaya karama to laihin ka yayi wanda ya kashe duka mutanen duniya ya kamata mu gane haka baka ga ai bambamcin hali yastawi al khaliq wal makhluq afa man yakhluq kaman la yakhluq afa la tazakkarun kaga ai ba zai bade na'am me yasa abinda ni nake so mu gane ana kaga da aka zo aka ce zalika ai ismul ishara ne ko lil mazkur ko abu nawa aka ambata da laihi na harshe kuma da laihi na hannu amma da aka tashi jawabu shar sai aka kame ne laihin hannu ba ka ba laihin harshe to ni kuma abin da nake so mu gane me yasa ba ka ba laihin harshe na saboda hannu shine mafi girman aikata laifi da shi kuma ana ishara mun gane abin da yake ne galibi dukkan wasu laihihika wanda suke da muni a addini to galibi da hannu ne ake aikata su yanzu kan ku dauka cewa ana comparison ne da abin da suka faɗa da wannan a shi ubangiji kaga ne idan aka kai laihihika sai da wanda ya yi girma guda ko wanda aka yi yawan yin shi ya ambace shi sauran ya kyale saboda dan adam galibi laihin shahi da ne da hannu ina ba da mun fahimta da wannan ne aka kyale waccan kabbar da suka yi ta baya ubangiji madaukakin sarki ya kadarta da allazina qalu inna allaha ahida ilayna an karanta na'am الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار Mm.
قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم تقتلون فلم تقتلون قتلتم نعم، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قال سعيد ابن جبير عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قالت اليهود a lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya sabka su ko kuma ta sabka wannan ayar wanda makaranta ta yanzu sai yahudawa suka ce ya muhammad ya muhammad iftakara rabbuka ubangijin naka ya talauce ne fa sa'al ibadahu al-qard dauna ne yake tambayar bayan shi su bashi ramce fa anzalallahu ta'ala wannan magana da suka faɗa ita ce ya Allah madaukakin sarki sabka su laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghna al-aya rawahu ibnu maradawai وابن أبي هادم وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد أن إكرمة أنه حدثه عن ابن عباس قال دخل أبو بكر الصديق بيت المد... بيت المدرس كو مدرس نعم أي أما مدارس ne كما تأتي madaris kuskure ne suka yi kasa ana samun kuskure wajen nukuta da dakhala abubakar ne siddiq baitul madaris alifin sai kashi can gaban ra madaris ya shiga gidan karanta su wal yahuda fa wajada min yahudin ya samu daga daidai ne ko daga tawagal yahudawa nasan kasira mutane waɗanda suke masu yawa kadaji ta ma'u ala rajulin minhum sun tattara akan wani mutum daga cikin su yuqalu lahu fanahas qaumul lat ai fati ko yuqalu lahu fanahas wa kana min ulama'ihim yana daga cikin manyan malaman su wa ahbarihim yana cikin ƙwararrun malaman su wa ma'ahu hebron kuma yana tare da wani ƙwararren malamin kiristawa yuqalu lahu ashiya fa qala lahu abubakar ya abubakar ya ce mishi wai ha kai tanka ya banhas ya kai banhas ittaqillaha wa aslim yace ka ji tsoron Allah ka musulunta fa wallahi innaka la ta'lamu anna muhammadar rasulun min indillahi wallahi kai ka san cewa lalle annabi muhammad manzo ne daga wajen ubangijin shi kada ja'akum bil haqqi min indihi kuma tabbas ya zo muku da gaskiya ne daga wajen Allah shi tajidunahu maktuban indakum fit tawrat wal injil kuma ku kanku kun san kun same shi a rubuce a wajen ku a littafin ku na at-taura ku yahudawa kuma da littafin ku na injila ku kiristawa fa qala banhas wallahi ya ababakar ma bina ila allah min hajatin min faqari mu ban mu da wata bukatar wani abu na wani rashi a wajen Allah wa innahu ilaina la faqirun dan Allah malaka ba gani ba mu ban mu da wata matsalar talauci wanda za a ce har mu bukaci wani abu a wajen Allah ji mutun dan adam bashi da wata alama ta talauci wanda zai buƙaci wani abu a wajen Allah ma'ana shi babu yanda za a iya nemo wani abu a wajen Allah kai a ƙarshe ma ce wa innahu ilaina lafaqir kuma lalle shi Allah madaukakin sarki yana ma buƙatar wani abu a wajen la haula wala quwwata mana tabarra'u ilaihi dan mi zamu kaskanta suka yi zuwa gare shi kama ya tabarra'u ilaina kamar yadda shi Allah yanzu ya kaskanta suka yi zuwa gare mu wa yanzu so ki a taba shi ka wannan ayar man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'iba bai ji abin da ake bi galan wa inna anhu la aganiya mu in dai da shi in dai wajen Allah ne mu mun wadatu bin mabukatar komai a wajen shi walau kana anna ganiyan makata raba minna da a ce shi ya wadatu da mu da ba zai nemi rabci a wajen mu kama ya zu'u musahibukum kaman yanda wannan dan cikin naku yake rayawa da haka sana nufin manzon Allah yana hakum anir riba wa yu'tina yana hana ku daga yin riba kuma shi yana bamu walau kana ganiyan ai da ya zama to mawadaci ma a adana riba ai da bai bamu bare ba fa gabi ba abubakarin radiyallahu anhu aja abubakar ya abubakarin ne siddiq abun ya fusata fa daraba wajha fanahas darban shadida na'am ya tabka mari a huskar wannan malamin da ake ce da shi fanahas mari wanda yake mai tsanani wa qala wallazi nafsi bi yadi yace na rantse da wanda lumfashi nake ga hannun shi na kudura laulan lazi bainana wa bainaka min al ahad in ba dan abin da yake tsakanina da kai ba na alƙawali da muka yi da ku cewa ba za mu cuce ku ba ba za mu meƙa ku ba a kashe ku ba za mu yaƙe ku ba kuma ba za ku mu haka ba yace labarabutu unuquk wala da tunana sare maka wuri ya adu wallahi ya kai makiyin Allah fa akazabuna mastata'atum in kuntum sadiqin kuma mun ƙarya bakin gwalgwadon iyawar ku in har kun zama ta ku masu gaskiya ne to nan wannan kalmar me take ne na'am fa akzibuna mastata'tum in kuntum sadiqina nan me take ni wai kamar a Hausa ya za ka iya ganewa cewa da Abubakar ya ce mashi wai kuma mu ƙarya bakin gwalgwadon iyawar ku in har ku masu gaskiya ne nan me yake ni ana abinda kuka faɗa akan ku bude ku karanta mu in har da gaske ne wai ba yanzu ba ya faɗi ba to bude ka karanta a littafin ku an faɗa haka Allah yana buƙatar wani abu a wajen halittoti a addaura kai ma kirista inda buɗe a bibil kaka inda aka ce Allah yana buƙatar wani abu a wajen mutane sai baka iya bakawa ko ina wannan magana daga ina ta fito daga wajen ku ta fito shine ce ku je ku ci gaba da yin mukariya bakin gwalgwadon ku fa zahaba fa nahas ila rasulillah eh wannan fa nahas kin eh tahi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kada ya Muhammad abasir ma sana abi sahibuka ka diba kaga abinda wani abokin naka yi mini fa kada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah ce ma hamalaka ala ma sana'ata ya ababakarin ya kai abubakar me yasa ka aikata irin wannan abin da wannan abokin husumalka ya ka karan ka da shi ba kala ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah inna aduwan layi lalle wannan makin Allah kala qaulan aziman ya hudu magana wadda take mai girma ya zuumu anna Allah baqirun wai yana cewa fa Allah talakka ne wa annahum anhu aganiya wai su sun wadatu da neman bukata a wajen Allah falamma qala zalika lokacin da abubakar ya faɗi wannan magana gab gababutu lillahi mimma qala eh nayi hushi saboda Allah da abin da ya faɗa nan me yake ni da gababutu lillahi mimma qala yayi hushi ne akan addinin Allah amma da a ce kamar wannan magana iya shine zai dandan kwala ko ga gani da abubakar ba zai damu amma anan waye aka gaya magana yanzu aka gaya Allah ko annabi magana kawai aka ga baka damu ba anya kuka cikakken musulmi ne so kake kenan an zagi ubanka ko uwarka ko to kuma kuma ka tasa jijiyar wuya ayi ta gumar da kai kenan ko a iya zagar manzan Allah ka kyale amma an zagi uwarka da ubanka ayi rikici a iya dankwala Allah magana ka kyale amma aka dankwala mai gidanka magana kuma ayi rikici da kai kaga ba kamar san ba inda addini ya sa gaba to dan haka su sahabbai in kaga tashi jijiyar wuyar su to an gaya annabi magana ko an gaya addinin Allah ko an gaya Allah magana amma duk wanda zaka gaya magana uwarsa ce ubansu ne su ne kawai dai su ma dariya su sun mutu gobe su abinda suke so kawai su aikata abinda za su iske Allah gobe kiyama ya sa su aljanna Allah sa mana bisa kan irin wannan manhaji ke ga bibutu lillah mimma qala fa barabutu wajhahu eh nayi hushi saboda wannan cin mutumcin da yawa Allah eh na maru huskar shi fa jahada eh jayiya da ni fa jahada fa nahas zalika fa nahas eh gardama akan wannan wa qala ma qultu zalika hita shi bai wada ma haka jiwa maganar wannan fada akai abata shi bai ma wada fa anzalallahu bima qala fa nahas ya Allah madaukakin sarki sabko cikin abinda fa nahas ya fada kaga ta ai ban mada ba yanzu kaga manzon Allah yana da masu kusuma guda biyu ɗayan ya tabbata su ɗayan ya kore nawa zai dauka babu kuma shaida kaga yanzu ana nan an yi kin ya Allah ya sabko laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya ya fadi ko bai fadi yace to kai aya ta sabko a karanta ta kawai ke kikkibta ido ya an gode shi ya Allah bashi da hujja Allah madaukakin sarki ya gadartar da mu ubangiji madaukakin sarki inda kudi ba yarki shine kuma akwai tambaya Hmm? akwai akwai kamar ban san gaba wannan ayar kina fassara ta ko yo shine akwai tambayoyi diya shine sai ban jin in akwai tambayoyi a tsira ko banda tsira jin ko to za mu tashi kenan da allazina qalu inna laha ahida ilayna hallo kuma sukin ne hallo yahudawa ne in Allah ka darta da ma kana min sai dai in fa min Allah wa ma kana min khata'in aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum yan wa kenan ya dare rage tambayoyi bakin gwalgwado makai ko da wata bayan sai ta ne magana ba ya aika ta ma kuma na malam Isa Na'am. Na'am.
Suna sayan abubuwa kamar tiya biyu haka Na'am.
wani kuma kamar da kai wani hidima a zuwa.
na Wannan ana iya kiran shi da karoki shi.
algushe Gush.
algushe Na'am.
saboda dan magi ake cewa Mm.
da kamata a sura mashi suna a rika ta dan adabu kaga da an san cewa kina adabu yayi yawa ko ba ga labbal eh amma tana ka ce dan wage kawai abu ɗaya ne ku ba su shawara su samu su tattauna su sawa mashi suna eh ya zama to kenan sunan shi yake nuna cewa in ka zo sai ka san me ka saya amma gaskiya wani algushi ne su je su daidaita ne ko kuma a in busa so su yi algushi babu laifi hesi haka nan gel idan amma duk wanda ya zo sai hesi to albade ya yawa da wajen Na'am.
an gaya ma ko ba a gaya ma ban ka ta ni a haka ma a zuba mani kaga ya koma ba algushi ba amma matakar ba su faɗi ba algushi ne kaji kuma abinda Allah ta wailul lil mutaffifin alladhina idza kadalu ala an-nas yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yakusirun to kaga wannan gaskiya ba karamar dabi'a bace kuma annaba a sunna ce man gashshana fa laysa minna duk wanda yake mana huci a saye da saidawa annabi ya ce ran lahira kale na humma ban mu bashi ko mu ko da daidai ba zara ko da masu wannan a nono masu ƙara ruwa kaɗan ran lahira annabi ya ce kalkan nono ma ban ne ba Allah ka darda da kuma algushi kun sani ai nau'i da yawa yanzu ina ga babu abin da ba a mashi algushi a yanzu a rayuwar mu kullu a kayan sai da babu abin da ba a mashi algushi kawai dai Allah dai kare mu kuma masu yin su yi gaugawa su sauya cewa wannan magana ba sauya ba take nassun qur'ani ya musu tahdidul azab kuma annabi ya ce gobe kiyama in ka ta kule maka ne ne shi ba zai cece ka babban shi ba kai ya hana ka abu ka kifa so abinda kuma ya tabbata cewa a wajen Allah yana da babban laifi da haka yan kwa masu algushu in ma akan menene kenan a hasa wani kar ka saya mutum abu leje kuma a matsayin kalite wannan shine ake cewa shi algushi shine koyewa mene aibin abu kuma bayan kai ka sani kuma ka saya mutum wanda shi kuma bai sani ba. Allah ka tarda da mu, Allah raba mu da algushi Auna abu yana shiga ciki.
yana iya shiga ba au- ba auna ba kace Eh, In babu kamar daidaita lafiya.
a ba ya raba a sai dai in kun yarjejeniya shi duk abu ka gane wanda yake da ka'ida yanzu example tiya guda ba an san ba tiya yau ba ta ci gaba ka zuba mishi me kai eh algushi ko me ya kamata kai ka tiga mishi amma in ka ce to kaga babu abin awu ba amma za a kiyasta ya ce na yarda kaga babu maganar algushi kaza a musulunci duk abin da za a inda an sami yarjejeniya to babu cuta mu a musulunci al-muslimuna ala shurutihim musulmi suna bisa kan shartan su matakar bisa haramta ba abinda Allah ya halatta ko suka halatta abinda Allah ya haramta wannan hadisi ne wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi kuma hadisi ne sahihi na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah cikin hujjar da alif yan fara suke yin sadaka suka rike na'am akwai hadisin da wannan ya halin da sai ke kawo karkashin wannan hadisin Mu'adh bin Jabal na'am wannan hadisi ne mursal ba ga hujja da shi Na'am.
hadisi ne mursal wal hadisul mursal da'ifun la yuhtaju bihi kamar da ibnu hajar ya faɗa da al-imamu shaukani kai duk malaman hadisai sun tabbatar cewa hadisi mursal ba ka hujja da shi wanda yake cewa wai ya ga sahabban manzon Allah sama da goma dukkan su in sun zo sallah suna saka hannunsu ina fata mun bayyana to kaga kai kuma shi sahabin kuma yana baka labarin cewa duk radda annabi zai sallah ko farilla ko nafila ya dora hannu kuma sahihi kai yanzu kaddara ma shi wannan hadisi kaddara ma ba mursal bane hasan ne to ni na sahihi ne kuma sai saba mishi ne za dauka ni na sahihi ne bukari ya rawaito shi da muslim kai kuma na ga ina halul masail to wa san shi ba banda yan maliki ba wanda ya san shi ba. sharhi ne na ahlari ba wasu duk ba su san shi ba magana to da haka kenan wannan hadisin nan mu'azu bin jabal hadisi ne mursal wasu suka ce hadisi ne ma munqadi Na'am.
ba ma ba ma mursal ba munqati ma ya ma ya aibu fiye da mursal saboda an ce mursal shine tabi'i ya ce annabi ya ce in an dauke shi a hadisi mawqufi kaddara ma cewa wanda ya ji daga mu'az ibn jabal kin ya ji to shi mu'az ibn jabal bai maka bazantan annabi kawai labari yake baka ina fatan mun bayyana da haka hadisi al-mu'tamad wanda duk malaman salaf suka tabbata akan shi shine dora hannu wanda annabi yake annabi haka sallar shi tun daga farko har ƙarshe Na'am.
ko a farilla ko nafila annabi na dora hannu kawai inda aka yi sabani wajen sallar lagawa shi ba Abdullahi dan Mas'ud yace a kowace sallar annabi na dora hannu wallahu a'lam a sallar lagawa dai galibin malaman fiqh sun tafi akan cewa ana saka hannu a sallar lagawa amma malaman sunna al-muhaqqiquna sun ce a a kowace sallar ana buƙatar dora hannu Allah ka dardar da mu saboda yake da annabi rasulullahi masha Allah wannan hadisi ne mursal ba ka hujja da shi ko hadisi ma ba ko munqabi ko mursal shi dai ba hadisi bane sahihi kuma ba hasan ba na kuma in ka diba rijalus sanad kin zaka ga akwai rawi wanda yake majahuli na'am min jihadin riwaya majahuli ma wanda kwata kwata ma ba a san shi ba wajen bangaren karbar riwaya Allah ka daratar da bare wannan hadisi ba ka hujja da shi na da yanzu malam kaman a karin suwa da muke akwai wani hadisi da aka kawo a cikin tsarin karin suwa Na.
abubul halal ila lahi talat to kaga ai shi ne in ba wance ba a wani tafsiri ne bayani akan shi cewa wata rana wani babban malami bana so in ce muku wani dan saboda kamar akwai fallasa dangane da ku yanda ku san shi da ilimin alfahadi sai ga an rage mishi daraja ya zo na nuna mana program jinsu na imtihani da za su yi na wannan shekara ya daga daga cikin imtihanin hadda abu gabul halal ila Allah aqala ya da ta mishi ga ta malam ya aka yi wannan hadisi aka sayo shi a matsayin imtihani abu mai daukaka mai daraja an ta imtihani shine il- ilimi wanda yake tabbatacce ba tunda an ta imtihani baka zo za a jarraba ka akan abin da yake tabbas na ce wannan hadisin malam ba a yi ba bincike ne akan shi su waɗanda za su rubuta muku cewa bai inganta ba malaman suna da sanyi bayani akan shi shi ya ma saba qur'ani ba ma wai maganar rijalu sanad shi ya ma saba fahimtar qur'ani ya ta wala abubuwan namu ne ya a hankali babban malami ya fita kasashen waje ya yi kara na'am akalla ya yi kamar shekara shidda ko bakwai ba kara yana karatu na addini amma kuma kaga da ya zo fara karanta su aka ba su wani hadisin a matsayin imtihani ya zo yana nuna mana cewa wani hadisin ma ba'ifi ne ba ka hujja da shi alma na mishi wani misali a cikin shi akwai wanda ake ce da shi Usman an-Nahdi kamar da Ibn Hajar ya tabbatar cewa ba'ifi ne ba a karbar riwaya shi a cikin riwayar kuma rijalus sanad kin akwai shi shi kuma Albani ya ce ba da lokaci ne a bar rijalus sanad ma ya saba Qur'ani da hadisin da ya saba Qur'ani wurgar shi ake ubangiji ya shar'anta arme hallo ya shar'anta saki manzan Allah ya shar'anta arme a sunna hallo ne shi annabin da kanshi ma yayi saki abin da nake ni ya saka wa wani kuma shi ya saka to wai in tambaye ka kai kuma ka ce wa a irin halakakin da Allah ya tsana kana ne annabi yayi abin da aka tsana ko kuma annabi ya bada uzuri mene kuna ta ne hadisin barira wannan mijin nata mujis wanda duk inda ta bi titi yana binta yana kuka saboda tsabar santa da manzan Allah ya je ceto ta ce ya ma'aisha Allah umarni kake ba ko kuma shawara ta shawara ce ta ce wallahi ban na san shi sai manzan Allah ya ce mata to shikenan bari a kira shi aka kira shi ya ce mata ataruddin alaihi hadiqatu ta mai da mishi karkashi fa qala tana amma wata ruwa yana so man kara mishi a shirye take a rabu sai manzan Allah ya ce mishi shi kuma dalika ta dalika ya ce yi mata saki guda ya dan yakin annabi ya ce yi mata saki guda ya saka ta wa ba da uzini ya yi saki kuma kana ne annabi ya aikata haram abu gagu dai ba- ba ma abin da Allah ya tsara ba fa, mafi mafi hushin halakakin da Allah yake yi shine saki in ga lura tsari asalin riwayar ma ta saba Qur'ani kuma ta saba sunna ta manzon Allah da haka wannan hadisin ba ka hujja da shi wannan hadisi ne wanda yake da'ifan jiddan la yuhtaju bihi bi ayi wajhin min al-wujuh ta kowane bangare ba a yi da shi Allah ka tarta da mu ku rika fadakar da mutane wannan hadisin sa- ka janyo wa mutum ma wannan hadisin ka ji gumi a matsayin ka na mali dan a ce kai malami ne ma ka janyo wannan hadisin wallahi ka ji kunya saboda ba yau ba malamai sun yi bayani akan shi wannan hadisin ba aka hujja da shi kadiba sifatu salatun nabi muqaddima albani yace ya ma saba zahirin alqur'ani kayin aje ma wajen wani sanadi da matani bari magana sanadi da matani ya ma saba wa zahirin duk abin da ya saba wa qur'ani mu a ka'idar mutafiqi ba a yi da shi duk abin da ya saba wa qur'ani ba a yi da shi ko menene Allah ka darajar da mu na'am
kamar malam saki in ba rubuta ba ta kara a'a a saki ba rubuta da bace ake nufi lafazin da zaka furta da bakin ga example yanzu na saka ki ai shi kenan ta saku kenan ko ko ba rubuta ba a ina shi rubutu shaida ne shi rubutu ai na wadi maka ai sai yanzu ba ba daga inda zaka gane eh, shi rubutu shaida ne yanzu da zaka rubuta a takarda na saki wanta saki uku ina wannan sakin da kai kuma baka bata ba in kaga dama sai ka jayi ya kuma ke da me yasa bai ba inda ya wani ya kara ka zo gai wallahi ya ka bata abin bata ban sai wadace nake ce to kar ka bata wallahi kar ka bata ya ya ne ce wallahi daga baya wata ga kana yin sabbe ce wallahi ka san ba gani ko ya dauka huska ko tuttura ta amma ko a tsaye gumi fa in ya ajiye ta dauka ta garanta ba an gare shi gani ya saba kaga ashe rubutun ba shi wani sake me sake ko shaida da aka guda ne kullu ai ba rubutun bane aka yi ba kai lafazin wani Allah ka tartar da mu dan haka ita rubutu shaida ne kaga ni saki ana bukatar shi a lafazi lafazi wannan na baki shine saki idan amma in aka rubuta shi ma aka yi mata ta garanta shi ma da saki yayi ka lura ba na ce ba ba saki bane ma'ana cikakken saki shine lafazi na baki Allah ka tartar da mu dole ne ake sa in kai saki ko da ma mutanen bussa nan daga baya ka nemi shaidu guda biyu ko ɗaya dan saboda a rubuta kan daga baya ka janye saboda in aka samu sabani wajen saki da mace da mijin aka zo maganar namiji ake dauka yadda ta mace na'am ko ga gani yanzu ya example ya ta kai kanin shi wajen alƙali ita ce ya mana saki biyu sai aka tambaye shi wai haka ne ta san san ƙarya ce take mai shi kenan kai ne mai gaskiya ko shara ya lahira ko gama yo kai ba ka kai ne mai saki ba ka kai ne mai saki me ne wai ce bai bai kuma da wai zai rikici gara ko kai ma kawai shara ya lahira gara kai ne dai kawai zaka ji tsoron Allah awwal ko so da akwai bana ma ba kana tambaya ko shi kenan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Ustaz Isa wannan hadisin Ibn Hajar al-Asqalani yayi fatan fatan da shi a cikin duk da kuma a cikin wannan hisabin mizan